يا أن لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى إلى قيامنا كن يا رسول الله من قيامك ga mu'taqadat na wasu ba fa za su yi imanin nan da kai ba suna nan suna jira ne su in ma dai mala'ikan yazo ko Allah da kanshi yazo ko kuma wani abu wanda yake yana daga cikin eh khawari al'adat ko kuma su ga wani mu'jiza wanda ba shi suka saba gani ba Allah innama amruhum ila Allah Allah sai yake ga mu to shikenan tunda haka ne ya rasulullah innal innal innal ladina farraqu dinahum kaga ya ma wanda suka rarraba addinansu wa kanu shi'an suka mai da shi kungiyoyi kungiyoyi wannan ayan malaman mufassirun sun kalle sun ce wannan yana nufin yahudawa ne idan ka ɗauki in ka shiga shigin yahudanci za ka ganta gida gida gida gida amma menene alkufuru millatun wahida rab gida gida ne amma dukansu sun yi ittifaqin akan kiyayya ga annabi muhammad da yaƙin da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan idan ka koma kiristanci za ka samu akwai roman catholic za ka samu anglican za ka samu orthodox za ka samu kasunan birjik dukansu waɗannan suna da bambance-bambance da juna da sabuhun jami'an wa kulubuhun shatta za ka ɗauke su haka suke amma menene kowanne da inda ya doka amma duk da haka waɗannan mutanen sun ittifaƙin akan yaƙan la ilaha illallah da rashin gaskata sayyiduna rasulullah Allah ya ce wa kanu shi'an sun zamo da kansu watan ahzaban kungiyoyi jam'iyoyi haka suka mai da addini a wajensu Allah ya ce lasta minhum fi shay Allah ya ce duk waɗannan abinda ka isar na da'awanka na annabci ya rasulullah rarrabuwan kan waɗannan da bijirewansu ga addinin Allah da kiyaye da'awan Allah ba zai hana ka komi ba ba kuma zai samu tambaye ka laifin waɗannan ba ba zai samu ba zai hana ka komi ba ba zai samu tambaye mu tambaye ka ba ko mu ɗora maka laifin ballantana mu ce a'a za mu yi maka hisabi a kan sula me yasa saboda in alaika illa bala kai naka isarwa ne kuma ka isar Allah ya tabbatar ya ce wa innaka laminal mursalin lallai ya rasulallah ta tabbata ka cancanta ka zama kana daga cikin eh manya-manyan manzannin Allah wanda suka isar da sakon Allah domin Allah ya faɗa wa sadaqa Allah wa rasulu Allah ya gaskiya annabi Muhammad ma ya gaskiya shine nan ayan Qur'ani ke tabbatarwa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun Allah zai karkata su da abin da suka yi da duk wani wanda suka yi kai dai naka ka isar kuma shirya ta shiryatar ya rasulullah wa innaka latahdi ila siratal mustaqim amma su waɗannan za su dawo Allah zai musu sakayya ya saka ma kowa da aikinsa wanda ya yi aiki na kwarai a bashi wanda kuma ya yi mummuna ya ganta wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wanda yayi mummuna ya ga mummuna kamanta kaga wannan mene adalcin Allah amma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ko ya aikata na kwarai Allah ce sai mun nunnun kashi ya zuwa goma kaga fadlan Allah kenan shi kuma wannan dan haka sun mai nabi'uhum bima kanu yaf'alun Allah zai ba su labari akan duk abin da suka yi za a dawo musu da shi don a saka ma kowa da aikinsa don ranar sakamako ne wannan Allah kai mana gafa.
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Allah zai ƙara tabbatar masa ya Rasulullah tunda mun faɗa maka waɗancan mutanen yayin da suke Yahudawa ba sa san ka ba sa san al'umman walan tarba an kal yahud wa nasara hatta tattabi'a millatahum mun gaya maka ga yanda suke mun ce maka ba za mu tambaye su ba to al'umman ka su yi aiki قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ku yi aiki al'umman sayyidina rasulullah Allah na gani annabi Muhammad na gani muminai ma za su shaida wannan aikin dan haka gashi nan kai ne kadai muka yi ma haka ya rasulullah man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya aiki na kwarai daga cikin al'ummanka sai mun nunnin kashi ya zuwa goma ومن جاء بالسيئة wanda koyayi mummuna fala yujza illa mithlaha ba za a saka mishi ba face sai kwatankwacin wannan wanda yayi wa hum la yuzlamun sannan talikai ba a zalunta su Allah wannan yana nuna maka fadlan sayyidina rasulullah da irin rahmaniyya da Allah ya baka a duk annabawan da suka zo wanda yayi ne ya gani wanda kuma bai yi ba ba zai gani ba amma al'umman annabi Muhammad sai ka ga ɗaya sai Allah ya ninka shi goma bal alƙur'ani ma sai ya nuna maka in ma ɗayan ne Allah zai iya ninninka shi ya zuwa ɗari bakwai tun daga ɗaya ya zuwa ɗari kuma fi kulli sumbulatin mi'atu habba zai ninka shi ɗaya ya mai da shi zanganniya bakwai kowane zanganniya ya ɗauki ɗari ɗari bakwai Allah idan ka rawo a hadisan annabi Muhammad hadith wala haraj birjik ga sunan sai na rasulullahi wani hadisi nasa yana faɗin idan mumini ya aiki na kwarai in dai da ikhlasi a ciki sai Allah ya karba sai ya tare nansa tun yana ɗaya sai ya zamo mala'iku suna kirgawa har mala'iku sai sun kirga ya kai ɗari bakwai daga nan lissafin su zai ɓace Allah zai ci gaba da renon abin saboda fadlan ikhlasi yayi dan neman yardan Allah dan girman Allah daga nan kuma har sai Allah ya dawo mishi da shi ranar kiyama ya rinka bawan ma ya rinka ta baban yana ganin ba shine yayi wannan aikin ba kaga ba al'umman da suka samu wannan sai mu kuma an mana ne haka alfarman sayyidina rasulullah da haka al'umman sayyidina rasulullah tana cin amfanin annabi muhammad a duniya ta je lahira kuma sayyidina rasulullah ne ubangidanta shine zai cece ta Allah ka sanya mu a ciki alfarman annabi muhammad dan haka alqur'ani na gaya mana man ja'a bil hasanati duk wanda ya aikin kwarai falahu ashru amsalha zai samu ninkin ta guda goma wa man jaa bi sayyi'ati wanda koyayi aka sun ta fala yujza illa mithlaha ba za a saka mishi ba sai da eh kwatan kwacinta shi ma in bai rike istighfari ba amma in ya rike istighfari da la ilaha illallah da salatin annabi muhammad ai sayyi amma ba ta zama domin yana da magoginta abinda bayi da magogi shi ke zama ni kulli shay'in thiqala wa thiqalatul qalbi la ilaha illa Allah komi na da magogi abinda ke goge zuciya ta daina saban Allah shine mene la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah to duk wanda ya zama na ya ya horu anan ai sai amma ba ta zama ba ma zuciyar ba za ta iya ganin sai amma ballanta za ta je ta aikata sai dai iya fada masa sagair su kuma sagair manzo Allah yana ce mana alola kadai yana tafi da su to kaga mutum zai zamo ya zamo wankakke tas idan ya rungumi istighfari ya rungumi la ilaha illallah ya kwalliya da salati ga annabi Muhammad Allah ya samu zamo cikin wannan muna kuma kira ga al'umma su rike wannan shine baqiyatus salihat gan shine abin da ya rage mana a duniya Allah ka ba mu ikon ruko da tamassuki da shi alfarman annabi Muhammad wa hum la yuzlamun Allah ya ce ba za a zalunci kowa ba domin wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah baya zalunta wa in kana min ala habatin min khardalin ataina biha ko min asancin abu ko da wanda sai likita ya sa madubin dubaru da ya matrasco zai gano Allah ya ce ba ma zalunci za mu zo mu bawa da abin da yi to Allah kai mana gafara وإن هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرك من المشركين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga ya musu ya Rasulullah Yahudawa su je da Yahudancin su Kiristoci su Kiristocinsu kai kuma mun gaya maka tun a cikin suratul hijri fasda'a bima tu'mar fata wannan ya rasulullah wanda zai imani ya riƙi la ilaha illallah ya riƙa wanda ba zai riƙa ba kai kira mutane da duk wanda ya biyo ka kulufo ga Allah ku ne na Allah domin ku ne kuke kan addinin da ya yarda da shi inna dina inda Allah islam gaya musu ya rasulullah kul innani hadani rabbi ku sani ni din nan fa Allah ya riga ya shiryatar da ni dan haka ni ina kan hanya ne ta farki na da nake kai a fadake nake qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin Allah ya shiryatar da ni hanya madaidaici ila siratin mustaqimin dinan qiyaman addini ne daidaitacce wanda yake madaidaici ba allazi la iwaja da fihi babu karkata babu ta baba akan manhajin annabi Muhammad akan da'awan sayyidina Rasulullah akan addinin da yake kira wanda shine addinin kakansa Ibrahim wanda shine addinin da Allah ya aiko annabi Adamu da shi gaba daya wanda shine addinin da kuma Allah ya yarda da shi wa raditu lakumul islam dina shine addinin da zai yarda da shi kaga ya muku kaifa akan wannan kake dan haka wanda zai zo ya zo wanda zai bayyana akan halaka ya bayyana ya halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wanda zai zamo akan shiriya ya shirya zamo akan shiriya da dalili wanda kuma zai zamo akan bata to ya bata dina da dalili shi ba dan haka ikul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa ni ina nan akan da'awan annabin Allah annabi ibrahim kuma ku ku yahudawa kun sani lokacin da kuka yi ta husuma akan ibrahim mai Allah ya ce muku ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin annabi ibrahim ba ba yahude bane ba kirista bane baya shirka da Allah ku ko yahudawa me an muku ta'arid ma a wannan ayan a wajen malaman balaga kun yi ce Uzair ibn Allah wa iyad billah wal nasara kiristoci kun ce Masih ibn Allah wannan din nau'i ne na shirka ya za a yi annabi Ibrahim ya shirka dan haka wa ma kana min al mushriki ba shi tare da ku yana jin addinin la ilaha illallah wanda Allah ya aiko sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi dan haka ka gaya musu ya rasulullah qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa akan wannan addinin na annabi ibrahim hanifa wanda yake shi ibrahim nan hanifan wannan hal ne tana bayyana sifan ɗaya halin wane annabi ibrahim annabi ibrahim darami ta akan hanyar tauhidi ko ko aqidan ku ta'addud ne wasu ku aqidan ku menene taslif ne kaga ba zai taba yiwa da aqidan tauhidi da aqidan ta'addud da aqidan da aqidan taslif ba za su taba zama ɗaya ba dan haka annabi ibrahim wayayyan addini yake kai bayyananne wanda shi Allah ya turo annabawa akai shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayhi wama wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi ad-dini ana shine kai da la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah anutqan wa atiqadan wa amalan udurtawa furtawa aiki da shi don haka wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim ba shi daga cikin masu shirka bai taba shirka da Allah ba kuma shine akan addinin da jikansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake kai إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين wannan aya tana bayyanta musulunci da sauran addinai da dama idan ka ɗauki addinin kiristanci za ka ga addini ne da ke ba da mahimmanci bauta ya tsare shi a cikin coci idan ka ɗauki addinin yahudanci za ka ga addini ne da yake ba da bauta a cikin kahanutiyan abin da suke yi amma banda addinin islam Allah ce ka gaya musu kai irin addinin da kake ya Rasulullah ka gaya musu manhajinka ka gaya musu aqidanka to gaya musu nan tun daga farkon suran nan har ya zuwa ayan da muka fito gaba daya ana kaiwa da dawowa akan tsayi da tauhidi shi yasa suratul an'am makiyya ce tsantsa ana tsaida tauhidi ne yanzu tunda sura ta zo ƙarshe za a haɗa mana da usulid dini da furu'id din yanzu za a shiga furu'id din tunda aka fara suran nan ba maganan zakka ba maganan hajji ba maganan sallah ba maganan azumi ana maganan tsaida la ilaha illallah da abin da yake iya kawo ma la ilaha illallah shi ka shi aka dunga yi to yanzu za a tabo qul inna salati ka gaya musu ya rasulullah sallolin nan naka gaba daya wasu malaman suka ce salawatul khams wasu suka ce a'a salatul layl ne wasu suka ce a'a salatul eid ne ba dai ba laifi bane in ka kalle su da dukkan nau'o'in sallolin فرائضها وسننها ومندوباتها ومستحباتها duka waɗannan salloli da annabi Muhammad ya zo mana da shi duka ɗin ka gaya musu ƙul inna salati wa nusuki nusuki jam'i ne na nusaika nusaika abin yanka kaga an shigo da aikin haji an shigo da lamarin umara yanzu kaga an koma ana an zo da nan an maganan sallah an dauko maganan aikin haji kaga an shigo da mene farqul ibada an shigo da ibadat an sauko daga usuluddin tunda za a rika sura ne yanzu za a shigo wannan dan kar ku manta shi ma yana daga cikin muhimmanci wannan salloli da irin nau'o'in ibadu da ke cikin haji ko wannan Allah abu ishaq imam zajjad ridwanullahi alai yace wannan wa nusuki din yana da ma'anan jami'ul ibada harakat was sakana komi kaiwa da dawowa ya shiga da don haka wa nusuki aikin haji da umura da duk abin da kenan su ma sun shiga nan da salloli na da aikin haji na qul inna salati wa nusuki wa mahayaya a nan ya mun kauda duk wani addini ba haka yake ba a nan al'ummar musulmi duk kaiwa da dawowanmu zamanmu da saukanmu cin abincinmu cin kasuwancinmu neman kudinmu karatunmu shiga motanmu zamanmu tashinmu in dai ka yi akhlasi ga Allah ibada sunan shi a musulmi ba al'ummar da take da wannan komi na rayuwarmu daɗin kaiwanmu mu'amalanmu zaɓinmu wakilcinmu naɗinmu a nan aka yi naƙudan shigar da jamene siyasa ita ma tana daga cikin addini domin maslaha ne naɗa shugaba ne zaɓin jagora ne don haka siyasa ita ma minaddi da yawa daga cikin a'imma sun saka ta a cikin nan saboda duk wani abubuwa ne na kaiwa da dawowa da rayuwa wa mahayaya wa mamati da duk abin da za ka yi don neman lahira shi ma ya shiga cikin nan dukansu waɗannan ina yi ga wane ne lillahi rabbil alamin duka wannan kaga shi addinin musulunci tun daga farkon rayuwa har ya zuwa karewanta duka ibada ce ya danganta yadda ka aiwatar da ita ne me ke bambanta ta da al'ada al-ikhlas وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ba a aiko mana musallan Allah sallallahu alaihi wa sallam da addini ba sai dan mu bauta ma Allah shi kadai shi kadai za iya cancanta mu bauta ma banda shi babu wani banda shi babu wani shi sa Allah ya kara ma Sheikhul Islam Maulana Sheikhul Ibrahim Niyas yana wa wadhikru illa wa mal wurdu illa dhikru lillahi wahdahu tusalli ala al-mukhtar khairil wara وما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فوردي لداء العبد أين دواء يتي آآ أي باب كومي أتكين أبين دنيكي ذكر الله sai salati ga annabi Muhammad ba zikirin Allah in aka zo ana la ilaha illallah wa ma fihi zikru shayfa aw zikru ghairihi ba a ambatan wani shehi ko wani Allah ibada ne ake wajen ikhlasi ne da ubudiyya ga Allah dan haka wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din shi yasa a ƙarshen baitin shi shehu sai yana gaya mana fa wirdi li da'il abdu aini dawa'i ina je na tallatawa ina mai ciwo ina mai matsala ina mai fama da nafsi yazo wallahi gani da ga eh ina dauke da famasi ne kusun da guda ka zo mu baka wannan famasin sai ta warkar da kai sai ka sai ka zamo daram saboda menene hamatul da ta hada a cikin da aka samu kwayoyi na menene na ambatan la ilaha illallah aka baka wani syrup na salati ga annabi Muhammad sannan aka kara maka da me aka kara maka da listigibari to me ya rage a gare ka babu komi abin da ya rabu ina fatan mun bayyana to al-ikhlasul ibada lillah Allah shi kadai ake ma shine nan alkur'ani yake gaya mana rayuwan da komi da komi Allah ake ma don haka duk rayuwan mu mu'amalan mu ya zamo addini Allah ka sa mun dace alfarman annabi Muhammad bismillah لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين kaman an tambayi Qur'an a to wa ma rabbul alamin irin yadda Fir'auna ya tambayi Musa a surati Shu'ara sai a rabbil alamin inna la sharika la bai da kini bai da tamka bai da abokin tarayya shine wa huwa alladhi bis sama'i ilahun وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنتم شيني كما فاسجد واقترب كما شيني ألا, ألا إنه بكل شيء محيط شيني أسمى شيني أكسى شيني يكي تارد قوة شيني كما ذان كذو سجدا بيتي ما زو زو مطوك سدني سنن شيني كما يونس بن متى مناجاتي لشي أتكي روى أتكي كيفي أدهن دهو ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yanda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i aka dauke shi aka kura tunanin dan adam aka je inda babu kowa ya fi karfin mala'ika ma yayi munajati da Allah ya ga Allah sai kuma aka dawo dan kakkace a akai Allah na nan a sama ne kadai sai aka dawo da Yunus bin Matta ya shiga ruwa cikin kifi kifin nan ya nitse a duhun duhu ya je yana munajati ga Allah sai gashi yana ce ma Allah la ilaha illa anta babu kowa sai kai shi ma Allah ya gani nan muqamul muqamul mushahada dan haka Allah baka da inda zaka yi kai mishi makana kuma in ka ce za ya ce maka wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke in kuma kai magana qur'ani ya ce maka la innahu bi kulli shay'in mu'in ya kewaye komi in kuma ka zo ya ce maka fasjudu wa qatarib a kasan nema in kana cewa sai a sama sai ya ce maka a kasan ne zo zo zo in ka zo kasan nema za ka yi kusa da Allah sai ka sa goshi za ka zo kusa da shi domin me dan kada ka rikice sai ya ce maka wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah kai Allah ba shine na sama shine mai kasa duk inda ka so dan haka imani kawai ya kamata a yi da Allah ba yanda an hankali zai ya gane ubangiji fa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dhalika dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana la sharika la Allah bai da tamka وبذلك أمر مازال تدونا أقيدا أفا أمرتني وأنا أول المسلمين دون وند ذات لا إله إلا الله نيني فرقنسا أه القرآن يا جاي من أسم إن أكيم الله شركا نيمان ذو الله يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين idan dai har za ka ce ar-rahman ka ce wai ka jingina mishi da wa iyazu billah manzo Allah ya ce to duk wanda ya bauta ma Allah kaunu kaf ni ne farkon wanda ya bauta ma Allah anan ne wasu malamai suke cewa wannan wannan ayan tana nuna mana farkon halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na fatan mun fahimta dan haka la sharika la Allah bai da tamka bai da kini fa ana awwalul fa ana awwalul muslimin ni ne farkon wanda ya musulunta sallallahu alaihi wa sallam bismillah
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تقتل كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم نعم قل أغير الله فيه مختلفون قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Allah subhanahu wa ta'ala ce da ya mutu ya Rasulullah sun taro dukiya sun nemi haɗin kai sun nemi komi ka bar da awal la ilaha illallah ku yi baya ku yi ku yi mele a mai da shi buki kai musu su yi maka ya ce a ga ya musu inda kake ya Rasulullah قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ko kuna ina Allah ne za ku ce min wanda ya halicce ni ya yi sama ba tare da dogaro ba ya shimfiɗa ƙasa ya yi iska ya yi ruwa ya yi ku ya ba ku numfashi ya ba ni rayuwa ya aiko ni da ƙur'ani ku ce in canza shi wa huwa rabbu kulli shay kuma shine wanda ya komi wala taksibu kullu nafsin illa alaiha to ku sani in kun yi imani imani da ladan shi yana gare ku ne imanin ku baya iya ƙara ma Allah komi duk bautan da aka yi tun daga farkon duniya ila yawmin qiyamati ba abin da ya ƙara Allah haka nan duk saban da za a yi daga farkon duniya ila yawmin qiyamati ba abin da zai rage Allah saboda huwa innahu huwa razzaqu dhul quwwati matin Allah ya wadata daga dukkan komi kuma kowa da komi yana wa bukatuwa ya zuwa gare shi to dan haka wa huwa rabbu kulli shay Allah shine mahaliccin kowa da komi wala taksibu kullu nafsin illa alayha duk abin da rai tayi yana gare ta ne in ta yi imani ta kwaikin kwarai yana da da aljannan Allah gare ta in ta ita bijire ta wannan azaban Allah yana da fadi wala zat wala taziru waziratun wuzra ukhra sannan ku sani wata rai ba za ta dauki wa nauyin wata rai ba wata rai ba za ta zo aikin da wadaidai na kuskure ta zo a rubuta mata ladan zunubin shi ba haka nan ladan wani aikin wani wani bai dogaro da aikin wani ya samu wani ko domin me alkur'ani ya gaya mana ya gaya mana akwai waɗanda za su zo sai an musu hisabi sai an tambaye su sai an yi challenge su a dukkan abin da suka yi da yanda suka sanya wasu suka ɓace amma wannan alkur'ani yana so ya tabbatar mana ba yana nufin za a ɗauko aikin wanda bai ji ba bai gani ba ne a ɗora ma wani ko na lada kai ka ƙi yin aiki ka zauna fata aljanna ko ana samu ne da yin da ikhlasi da ko dagewa da yin aiki haka nan shi ma ba za a zo ba ne mutum ya je ya ta aikin albasha ai magana ya ce ai wane na nan za a ɗauki wane a ɗora mishi wannan la Allah ya ce wala taziru waziratun wazra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum makomanmu da mu da ku gaba ɗaya yana ga Allah fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah zai ba ku labarin duk abin da kuka kasance kuna sabani akan shi kuna yin ba daidai ba Allah zai zai muku hisabi akan wannan dan haka ku ji tsoron Allah kowa yayi aiki qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi ta yin aiki annabi Muhammad haka yake nanata ma al'ummansa ku yi aiki ku bauta ma Allah da yawa domin aljannan Allah na da tsada aljannan Allah tana da matsayi aljannan Allah aiki mai girma yake ba da ita don haka kada mutum ya tsaya duniya wajen aiki ne lahira kuma wajen sakamako ne bai nabbi ukum ubangiji zai ba ku labari bima kuntum fihi takhtalifun da irin abin da kuka zama kuna sabani akan shi dan ya saka ma mai aiki na kwarai da aljannansa da yardansa ya sanya ya saka ma wanda ba wanda ya aiki wanda ba daidai ba da irin abin da yayi cikin adalcinsa da iya hukunci irin nasa Allah kai mana gafara وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم سورة كاذو قرشي الله زي يا من حدث الدنيا قاعدة وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ku dinnan yan adam ku sani ku kuna da wani girma kun fi aljani wasu kuma sun fi wasu daga cikin mala'iku kamar yadda wasu malamai suka tafi akai da based on yadda wasu ayoyi suka zo a Qur'ani sannan ku ba dabbobi ba an an inganta ku da hankali an shiryatar da ku hanya biyu wa hadainahu najdain dan adam ne kadai aka ba shi wannan imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardh shi ne ya mai da ku halifofi a doron ƙasa daman ya faɗin makakanku adamu inni ja'ilun fil ardi khalifa mala'iku suka ce qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun to kuma ƴaƴan dan adam jikokin jikoki har yanzu wannan ka wirasa ta khalifancin yana nan akan ku duk inda dan adam yake khalifan Allah ne wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi ja'ala anan bi ma'ana khalaqakum shine ya halice ku ku zamo khalifofin Allah a doran ƙasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat Allah shine ya ɗaukaka sashin ku bisa shashi yayi ku jagorori ga shugabanni na ƙasa a shugabanni na ƙasa yawo na ƙasa da shi yayi gamnoni a gamnonin nan a gamnonin nan aka samu ne yan kamishinoni a kamishinoni aka samu ciyamomi ciyamomi aka samu mene aka samu kansiloli har ya zuwa sauran yan uwan al'ummar musulmi wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat sannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon shi ya mana tsari a addinance ya ba mu shugabanni tun daga kan sarakuna masu albarka da waziransu da hakimansu da madaka- da- da hakimansu da dakatansu da masu anguwansu duk wannan menene kowanne wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowanne yana da matsayi wanda sananne ne a gunmu kuma Allah ya faɗa wa likullin darajatu mimma amilu kowa zai bashi ne gwargwadon kokarin ka gwargwadon eh yanda zai baka haka nan ko wajen abin duniya ne wanda ya bi ka ijtihadi ya fi ka sanin ƙofofi na Allah ya fi ka iya du'a'i ya fi ka iya magiya a fadan Allah ya fi ka iya jan jalabi a dole sai ya fi ka iya kirga tsaba saboda menene ya san ƙofofi na shiga fadan Allah ya san goma ka san biyu ba za ku taba haduwa ba hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ah la ya'lamun kaga wanda ya san wannan ba za su zamo ɗaya ba shi yasa Allah ya ɗaukaka mu a arziki za ka ga kun ka kalle ka yayin da kake kallon ka kai ne ka fi kowa rashin kuɗi kana tsaye sai wani ya zo ya ce maka do Allah ba ni kaza ashe kai ma Allah ya mai da kai mawadaci ne haka in ka ɗaga kanka za ka gani haka shi ma zai kai haka shi ma zai kai wani in ka ce mar karshen mai kuɗi sai ya ce maka Abdul Samad Abdul Samad dan Khalifa Sheikh Isa Karabi wani sai ya ce maka Dangote shi ma Dangote za ka ce mar karshen mai kuɗi sai ya ce ma bulige bulige da zai kai ya kawo sai ya ce maka kai akwai wani mai zubo kuɗi a daga sama Allah bulige ya koma da shi ga arrazza kaga kenan wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat inna rabbaka sari'ul iqab Allah saboda shi saboda fadlan shi idan ka bi shi kai masa biyayya shi mai ɗan mai tarin rangwame ne amma kafin tarin rangwame sai ya nuna maka tsoratarwa tukunna dan kar ka saba mishi shi sari'ul iqabi ne mai iba mai hukuma ne mai saurin hukuma ne wa inna rabbaka laghafurur rahim wa innahu laghafurur rahim sannan kuma Allah fadlan shi da baiwan shi mai yawan rangwame ne kenan Allah ya kawo mana wancan tsoratarwa a farko don mu karanta saban Allah ya kawo mana babin fadlan shi ya buɗa ta saboda menene mu yawaita neman rahaman Allah saboda ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay Allah rahaman shi ta game ko ina da ko ina kuma rahaman nan nashi ya ba mu sayyiduna rasulullah kuma annabi Muhammad din nan Allah ya bashi ya gabashi sai na rasulullah ya kira al'umman duniya ya ce ya ayyuhan nas innama ana rahmatul muhda ya ku al'umman duniya ni fa wani rahama ne da Allah ya dunkulo ya ya turo shi zuwa gare ku duk wanda yake duk wanda ya nema ya samu sai dai gwargwadon ijtihadin ka gwargwadon yadda rahaman za ta zamo ma dan haka Allah kai mana rahama Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara wannan su karshen suratul an'ami kenan kuma inda za mu tsaya da karatunmu kenan a wannan shekara muna fatan abin da muka faɗi daidai Allah ka amsa mana wanda muka yi kuskure Allah ka karɓa mana Allah ka gyara mana abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ya sanar da mu haƙiƙanin yanda yake alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafin mu je ga abin da za mu yi addu'a akwai wanda ya kamata bai can nuna godiyanmu ga Allah da yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu yi godiya ga waɗanda suka jajirce wajen tabbatan wannan da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan cibiya namu mai albarka na farko dai daga cikin wanda suke da gudunmuwa akan wannan dan uwana alaramma malam Muhammad Sani da Tijjani shi ma Allah ya saka masa da alkhairi dan tsawon shekaru da shi ake faɗi tashi duk yanda za a yi ya bar komi ya ba Allah lokacin saboda mu zo mu yaɗa da'awar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sannan mutum na biyu wanda suka fi kowa jajircewa a wannan lamari su ne kwamitin wannan masallaci masu albarka tun daga kansu oga shehu da malam haruna da su malam hamisu da shauransu ga sunan dai da yawa su ma kyautata mana zato da suka yi allah ya mutu kyakkyawan sakayya da alhaini sannan godiya ta musamman ga maulana wanda shine na jagoranmu maulana sheikh ahmadul makari allah ya kara masa lafiya wanda yanzu haka yana umara muna sauraron sa yau ko gobe zai dawo allah ya dawo mana da malam lafiya malam duk wannan abin da muke yi wallahi tarbiyyar sa ne jajircewar sa ne allah ya saka masa da alkhairi zuri'ansa allah ya kara musu albarka almajiransa duka allah ya kara musu albarka sannan tabaka ta uku wanda su ma sun ba da dukiyoyinsu da jajircewarsu alhaji bala albagallu Allah ya ƙara masa albarka Allah ya ƙara ma zuri'ansa albarka dukiyansa Allah ya ƙara masa albarka ya kiyaye ta ya ƙara masa ƙaimi wajen taimaka ma addinin Allah sannan da ɗan uwanmu yayanmu alhaji awa alamu uban dawaki shi ma wannan bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kan alhaji shu'aibu uban dawaki Allah ya ji kan Alhaji Iliyasu, Allah ya ji kan mutanen gidan uban dawaki mazansu da matansu. Allah ya ƙara ma dukiya albarka. Haka nan akwai makaranta ita ma wanda ita ma jajirtacciya ne akan wannan tsayawa akan wannan ita ma tana goyon bayan mu da ba da gudunmuwa a wanda za mu kai mu dawo su ma Allah ya saka musu da alkhairi wanda a samaha a akademiyyatu samaha ita ma Allah ya saka mata da alkhairi wanda take sabon gari sannan kuma akwai matasa daga cikin zawiya namu wanda take cikin anguwan kusfa su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu a kyakkyawan sakayya da alkhairi ya tabaka ta gaba su ne 'yan social media namu muna godiya da jinjina ga jagorori na wannan social media namu musamman malam lawan shehu aliyu wanda ya dage a koyaushe tsawon shekaru da lokutansu da dukiyarsu suke ciyarwa sannan da shi ma jagora malam salim kusfa shi ma duk wanda ya san sautinmu a social media kusan ya san shi ne ta hanyar malam salim akwai dan uwa malam suleiman da yake tudun jikun akwai dan uwa malam abdullahi bakano wanda yake sabon gari akwai yan uwa dai da dama irin su malam suleiman shitawa su ma dai irin su malam idris aliyu da wani bawan allah duk da ba na san shi bane a ido malam ismail abubakar dakashi shi ma yana daga cikin masu ba da gudunmuwa wajen yada karatu suka irin wannan da wasu yan uwa wanda ba zai kamu sunayensu ba duka allah ya saka mu kowa da alkhairi sannan godiya ta musamman ga mutanen gidan rediyon kun fm tun daga manajan wannan gida malam tanimu albarka allah ya ƙara masa albarka wanda suke ba da gudunmuwa nasu mai yawa wajen jajircewa wajen tallata wannan da'awa har allah ya kawo shi da haka kuma allah ya saka muku da alkhairi allah ya ma'aikata allah ya kawo promotion na alkhairi mai girma allah kuma ya kauda dukkan fitina da wahala a cikin ayyukanku allah ya ƙara muku ikhlasi allah ya ƙara muku juriya yadda kuke kokarin ɗaukaka addinin Allah Allah ya ɗaukaka ya ɗaukaka ku ya ɗaukaka zuri'anku sannan haka nan wanda suka wa mana tattaki na musamman na ga akwai ɗan uwa na musamman ko kai ba ku malam wani ne ba na son faɗin ne waye wane sunan malam malam muhammad shamsuddin zakir daga zawiyan shek aliyu mai yasin wanda aka fi sanin shi da young ko eh shi ma Allah ya saka masa da alkhairi amma insha Allah muna san wata rana zai zamo shine da grand imam ne zai zamo mana insha Allah in Allah ya so ya yarda, Allah ya ƙara ma rayuwa albarka Allah ya ƙara masa albarka da jajircewa namuzar ne daga cikin ɗalibai wanda suke dagewa wajen yada addinin Allah Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka sannan ga ɗan uwa malam Umar shi ma daga kofar kuyan bana da ɗan uwansa malam Abbas a mutanen anguwanmu ga mutanen zawiyar gidan fulani alhaji lawal ga malam aminu duk jagorori ne sannan kuma ga dan uwana ma malam muhammad amin wanda shine shaƙiƙi na kuma jagora a zawiyar mu gaba ɗaya sannan ga dan uwa malam abdul wahab wanda muka fi sani shi da malam baban gida ko mu ce uban gida ga malam dan bala ga shauran mutane da yawa mutanen tudun wadako da cikin tudun jikun sabon gari ba za su kirgu ba kowa muna masa fatan alkhairi Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah duk wanda ya saurara da wanda ya tako da ma wanda ya mana fatan alkhairi duka Allah ya saka mu kowa da alkhairi sannan musamman yan uwa ina ganin sako iri-iri masu sauraron mu a kurkusa da nesa da wanda suke ma daga kasashen waje akwai yan uwana dalibai a misra wasu sudan wasu kasashe dai daban-daban duk suna bibiyan karatu sukan wannan gidan rediyo akan tafsirin nan dukansu su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya bukatarsu Allah ya rufe asirinsu Allah ya kyautata karshen mu da mu da su gaba daya sannan ina son in jinjina ga kowa kafin in yi kowa ga 'yan agaji ga ɗan uwana malam husaini yana nan ko malam husaini ofisa gashi jajirtacce ne tun farkon karawan makarantun nan malam husaini da shi ake in na gan shi dama na ce to Allah ya kawo mu baɗi ne yawwa to Allah ya saka masa da alkhairi yan ƙungiyan agaji na jama'a to Allah ya musu kyakkyawar sakayya da alkhairi yan ƙungiyan agaji kuma na fitiyanul islami namu su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yi ma kowa kyakkyawan sakayya da alkhairi maluman musulshihin mu na wannan da yanki na tudun wada da magume da da da a nan gangaren fanfan gwaiba Allah ya musu kyakkyawan sakayya kadirawan mu da tijjanawa duka Allah ya musu sakayya da da su ma wanda ba ba ba da yan dariƙan ba duka Allah ya musu sakayya da da yan izala da yan salafiya duk Allah ya hada mu a aljanna don Allah ya samu a aljanna alfarman sayyidina rasulullah Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya haɗa kan al'umman musulmi Allah ya taimake mu masarautan mu mai martaba sarkin zazzau mal ambasada malam Ahmad Nuhu Bamalli Allah ya saka masa da alkhairi da shi da yan da yan majalisun duka Allah ya musu kyakkyawan sakayya Allah ya sa ai hawan sallah lafiya Allah ya sa a sauka lafiya Allah ya ƙara maladdin mu ɗaukaka da ci gaba haka nan yan siyasan mu wanda suka samu nasara Allah ya musu kyakkyawan sakayya Allah ya sa su karɓi ragama cikin alkhairi Allah zaton da muke musu na alkhairi Allah ya sa su nunnunka alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma za su fita ofis Allah ya saka musu da alkhairi alkhairin da suka yi mana Allah ya musu kyakkyawan sakayya kurakuran su Allah ya gafarta musu Allah ka sani Allah ka yi musu gafara Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu Allah kuma ka ba wanda suka shigo ciki nasara Allah ka sa su dora daga alkhairansu kurakuransu kuma Allah ya ba su ikon gyarawa an da za su shiga Allah ya ba su mashawarta na kwarai alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka tabbatar da mu akan manhaji na kwarai Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana Allah ka sa alqur'ani ya cece mu Allah ka sa annabi Muhammad ya cece mu Allah ka ɗaukaka musulmi da musulunci Allah ka ɗaukaka ƙasar mu ka ɗauki Najeriya wannan fitinan kidnapping Boko Haram fitintunu iri-iri Allah mun yi tawassuli da azumin mu da wannan kwanukan da muke ciki alfarman Annabi Muhammad Allah ka ɗauke mu ƙasar mu Allah ka wanzar da zaman lafiya da bunƙasan arziki alfarman sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah abinda muka faɗi da wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka sani Allah ka biya mana buƙatu wanda kuma muke jin tsoro Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da ƙasar mu Allah ka amintar da al'ummanmu Allah ka biya bukatanmu Allah ka tsara imaninmu Allah ka tsara dukiyarmu Allah ka tsara rayukanmu Allah ka tsara to Allah ka tsara dukiyoyinmu Allah wanda suka ba da gudunmuwa na marayu wasu ta har social media Allah kai musu kyakkyawan sakayya da alkhairi Allah alkawarin da kai na wanda ya tallafa ma maraya na kusanci da annabi Muhammad Allah ka ba mu da mu da su gaba daya Allah ka tabbatar musu Allah ka ƙara ma dukiyan albarka Allah ka ƙara ma rayuwan albarka Allah kai ma zuri'ansu albarka yan kasuwanmu ma Allah kai musu albarka yan jaridunmu Allah kai musu albarka ma'aikatan gwamnatin mu Allah kai musu albarka kasuwannin mu Allah ka kawo cinikayya da albarka alfarman sayyidina rasulullah Allah ka tsara imanin mu Allah ka tsara mutuncin mu Allah ka tsara rayukan mu Allah ka tsara gidajen mu Allah ka tsara unguwannin mu Allah ka tsara garuruwan mu Allah ka tsara al'umman mu Allah ka tsara jahan mu Allah arewan mu Allah ka tsare mana su Allah ka tsara kasan mu Najeriya gaba daya alfarman sayyidina rasulullah Allah duk abin da ya kamata mu roƙe ka gajiyawa ne ka sani Allah ka biya mana abin da ya kamata mu roƙe ka gajiyawa ne ya sani ya hana mu ubangiji na tsari Allah ka sani ka tsare mu da abin da ka tsara alqur'ani alfarman sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan uwan mu malam Ibrahim kofan kibo Allah ya masa sakayya da alkhairi da dan uwansa malam Muhammadu Allah ya musu sakayya da alkhairi dan uwan mu duka wanda muka rasa mamatan mu Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara Allah ya musu gafara Allah ya jaddada musu rahma Allah ya sa suna jannatin firdausi الفرمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين